أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه العصمة المختص بالملك العز الأحمى الزاهر لا تخيل ولا وهمة البادل تقدس لا عظمى صلى الله على الفاتح القاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسلام الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المكتوم وبرزق المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباسي مؤلف كتاب الراشد بن الباسي الشيخ السيد إبراهيم نياز رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aron lokaci bisa dawowa wannan karatun littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi littafin ruhul adabi littafi ne da yake taimaka mawa almajiri a dariƙar sufaye ma'ana muridi wajen sanin hanyar da zai bi don saduwa da muradin abin da yake nema a cikin tafiyarsa cikin fadar Allah. wanda maulan mu shakul islam shi ibrahim ya ya rubuta shi wanda yake muke karatu mana littafi duk bayan zikirin juma'a a wannan masallaci namu wanda wasu dalilai suka hana mu wannan karatu wajen sati suka wajen kuɗi kenan ba mu samu mun yi wannan karatu ba saboda wasu dalilai wanda gaskiyar magana ba haka muka so ba amma wa ma tashawuna illa an yasha Allahu rabbul alamin bayan da ka iya ga yadda Allah ya tsara maka Saraka insha Allah ne mun dawo wannan karatu a duk wannan juma'a insha Allah wannan karatu zai ci gaba in dai ba wani abu ya bujiro wanda ya zama dole wanda zai hana karatun ba. Idan yan ba su manta ba mun karanta baiti ne inda muka karanta sadrul bait din amma ba mu karanta adzul bait din ba ma'ana baitin da shi da mana magana akan fa'idar da ke cikin tafakkuri dai cikin halittun Allah da kuma nisantar mutane don yin abinda sufai suke kira da halwa shi ne shoke kira a wannan azizul bai shoke kira ka za ka kalwatun fi ilu hinan ka za ka kalwatun haka nan talibi almajiri a dariƙun waliyai wajibi ne ya kula da abin da ya shafi abin da malaman sufai suke kira da halwa hinan ɗan wani lokaci ne lokaci lokaci ba da ce fi ilu kaga ita halwa to tana taimaka mawa ɗalibi a cikin ɗariƙun waliyai don cimma muradi da samun abin da ake nema. Me ake kira da halwa? Shi ne malaki alkhalwatu. Abin da ake kira da halwa. In izalun shi ne nisanta, wasu khila'un da keɓancewa shi baitin yin biyutun lahi cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah. bi kafar takarrubi ila Allah ta ga nufin neman kusanci zuwa ga Allah bil ibada ta hanyar ibadu wal azkari tare da kuma azkarai ma safari qalbi tare da tsarkin zuciya wa adam tashwish al qadiri da kuma rakin rikirki ta tunani karkarkarki kirkirki ta tunanin ka tunano abinda bai da fa'ida a cikin sha'anin tafiyar Allah wa hiya sunnatul lisalihin kaga halwan nan to sunna ce mai karfi wajen bayan Allah a cikin tafiya cikin sha'anin Allah in ta'duha sun riki wannan hanya منذ باكرة الإسلام تم فرق فرقا بين المسلمين ويكتب الأمل بها عند الصوفيين أما أي جهل وياتي ويتا أولا جابورور الصوفي allazina adamu ta'annusa bil makhluqati bai yasa saboda kullun su suna neman rashin rashin jin dadin zama su daidai kewa da abun ababan halitta su kubaye kullun abin da suke nema daidai kewa da mahalicin halitta kullun abin da suke nema nisantar halitta don neman yardar mahalicin halitta kuma abin da suke nema cikar zuciyarku da mahalicin halitta don su manta da halitta sauraka wa anabu ila khaliqil ardi was samawati sai suke komawa zuwa mahalicin sammai ko kuma mahalicin kasai da sammai قال الشيخ عمر الكوتي رضي الله عنه في رماهه في الفصل الرابع والأربعين في ذكر الدليل في ذكر الدليل في ذكر الدليل على خلوة الصالحة على خلوات الصوفية شمر فوتية فلا أذكر رماه ناش شمر فوتية فلا أذكر لتاجي شنا رماه أباد سنة أربعين دهود إن يجي أنبتا دليلا صوفاين ينخلوا قال إن يجي قال سهر ورقي الدليل على خلوات الصوفية هو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوعي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلج الصبح ثم هبب إليه الخلاء فكان يخلو بجار هراء وبجار هراء ذكياي إلا بجار هراء فيتحنث فيه وهو التأكد عن ليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في دار هراء فجاءه الملك فقال اقرأ الحديث إمام سارور يكي دليل سوفاينين هلوى شيني دليل سوفاينين هلوى شيني abinda Imam Bukhari ya fitar daga nana Aisha Aisha tace awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihat harkon abinda aka fare ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi harkon abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara samu na wahayi shine mafarki mai kyau ar-ru'ya as-salihat mafarki mai kyau kin naumi a cikin bacci فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلك الصبح ما ya zama to baya ganin wani abu a mafarki fa sai sai abin ya zo ya faru a fili kamar wayewar gari am kafin yusu anan in dan jawo hankalin mu akan abin da ya shafi sha'anin mafarki kuma abin da ya shafi sha'anin mafarki to mu ne muka dauke shi kamar wani abu na kamar wasa a'a musulunci da bujiman malaman musulunci sun bai wa sha'anin mafarki wata irin kulawa mai matukar muhimmanci wanda wannan ya sama wasu daga cikin malamai suke wallafa wallafe wallafa wallafe akan abin da ya shafi sha'anin mafarki mai sa saboda shi mafarki wata hanya ne da Allah ke amfani da ita don yi ma wanda ba annabi ba wahayi a cikin mafarki shi sa ibn al-arabi al-hatimi a littafin shi dai akan abin da ya shafi al-mubasharat da ya rika gani a mafarki a farkon littafin abin da ya ce alhamdulillahi allazi ja'ala ruya wa hayan li awliyai godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mafarki ya zama to wahayi ga waliyai me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai wa mafarki wata irin kulawa ko kuma mu ce ma alqur'ani ya baiwa mafarki wata irin kulawa ko ma kisar annabi annabi Ibrahim da danshi annabi annabi Isma'il a mafarki ya gani cewa yana yanka shi ko ma kisar annabi Yusuf da yan uwan shi a mafarki ya fara ganin duk abin da zai faru kuma yanzu ya faru bisa waƙi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in qata al wahyu illa al mubasharat bayan wafatina wahayi irin wanda malaika Jibril zai zo da shi to ya yanke sai dai bisharu a cikin mafarki sai sabai suka ce man mubashsharat ya rasulullah sai ce ar-ru'ya as-saliha yaraha ar-rajul as-salih aw turalahu mazala ce bisharori shine mafarki mai kyau wanda bawan Allah mutumin kirki zai gani a mafarki ko kuma in kai baka gani ba wani ya ganin maka wani zai iya ganin da cikin wata kyakkyawar sufa da kyakkyawar sura wanda ke nuna cewa lallai kam alhamdulillah kai kam kana bin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita saboda in ka ga kullum kai yadda ka kwanta ka kake tashi ba wani labari dan tambayi kanka ya alakar ka da Allah take a ce kullum kai kana zaune ba wani dan labari haka ba wani abu da zai nuna maka wata bisharar cewa layin da kake kai ka kama layin ya ci kai dan binciki kanka alhamdulillah mun gode ma Allah saboda ma'aiki ya zamanto baya ga yin mafarki face abin ya zo kamar wayewar gari bayan nan thumma hubbiba ilayhi al-khala'u sai aka soyar ma da ma'aiki son barin gida sai aka sa mai a zuciya shi ya rika barin gida yana fita yana tafiya don yin ibada fa kana yakhlu bi gari dira'in ko gari dira'a duk yayi ma'aiki ya kasance to sai ya tafi wani kogo a da ake ce mai kogon kera a nan bayan a bayan garin makka idan ya je fa ya tahannasu fihi sai ma yake je ta ibada a wannan kogon wa huwa at-ta'abbudu al-layali zawatil adadi me ake ce ma at-tahannus shine ibadu ibadu wasu ƴan kwanaki a wasu ƴan kwanaki ma abota kididdiguwa kabla an yanzu a ila ali kafin kuma ya dawo wajen iyalinsa wai tazawwada da misali zalika sai ya sake daukan guziri don tafiya wannan halwa tashi ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها سنسي داو ودنا خديجة uwar muminai uwar musulunci fa ya tazawwadu bi misliha sai zo sai sake yin guzuri a wajen nana Khadija radiyallahu anha hatta da ahul haqqu ana haka ana haka har gaskiya ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi gari hira'i yana wannan koban hira menene gaskiya fa da ahul malaku kawai sai ga malaika ya zo ma annabi fa kana sai ce mai ikra ikaratu kuma kafin wuce a nan abin da zai nake so in jawo hankali a nan shi ne abin da wannan hadisi ke koyar da mu karatu suka da ke cikin waɗannan wannan hadisin. Wato abin da za ka kalla a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daga zuwan ba sai da zuwan Jibril manzala ce fara bauta wa Allah ba kenan. Nassin hadisin Buhari. A ce tun kafin zuwan Jibrilu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi ma Allah bauta. sallallahu alaihi wa sallam ashe sanin sanda annabi ya fare ma Allah bauta sai shi annabi sai kuma shi Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan sanadin da ke cikin hadisi nuna mana fa'idar keɓancewa don yin bauta mawa Allah don samun cikakken tahakkuri a cikin halittun sammai da ƙarfai قال سهروردي إمام سهروردي تيجي bayan ya kawo wannan hadisi. bayan ya kawo wannan hadisi sai yake cewa fa hadha hadisi المنبئ عن بدء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل في إيثار المشايخ الخلوة الخلوة للمريد يتولى حديثي وشيني أصل دليل دا شغلين طريقة في زاقة وما مريدي أينهم yin halwa min talibina amma haka wadanda suka nemi yin haka fa innahum idza akhlasu lillahi ta'ala khalawati an saboda su in suka yi halwowinsu don Allah to ya tahu Allah sai Allah ya musu fatahi ya bude musu ta'ala alayhim bima yu'annisuhum fi khalawatihim da abin da zai ɗebe musu kewa ga barin halitta gaba ɗaya a cikin halwoyinsu ta'awidan min Allah ta'ala iyahum sai Allah ya musanta musu shi sa za ka ga waɗanda suka samu sirrin Allah samun sirri ba ka ga damuwa da shiga cikin da ma bai dame su ba kamar da Maulana Shekul Islam yake faɗa ne wa man nala sirral Mustafa akthar sumta wa man nala sirral Mustafa akthar sumta duk wanda ya samu sirrin Annabi to za ga ya yawan sai yin shiru bayan yawan sai yin shiru za ga shi kebancewa ya zauna shi kadai ya fi mai dadi akan ya shiga cikin mutane to wannan shine قال الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان بودي wani babban malami da aka yi a Misra wanda yake shahidi ne bai dade da wafati ba yana wa'azi cikin masallaci aka jefa mushi bom shi ne ke faɗa a cikin wani littafin shi mai suna Fiqh Sira akan ma abin da ya shafi matsalar halwa ga abin da yake cewa inna li hadhihi al-khalwata inna li hadhihi al-khalwati allati hubbiba ila qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ubayda al-ihsaji kaga wannan halwar da aka koyar da yake zuwa ga zuciyar annabi kira Allah da miki Allah tabbata gare shi kafin aike yace ilalatun azimatun jiddan akwai wani koyarwa mai matukar muhimmanci a cikin ta kwarai da ha ahammiyatul kubra wanda take da matukar muhimmanci fi hayatul muslimina a rayuwar kowane ɗaiɗaiwa ma musulmi yace a mata a gabe dukkan musulmi yana da buƙatar wani ɗan lokaci da zai ware ba sai ka yi kwanaki ko sa'adu suka a'a har dukkan musulmi mai buƙatar yin asiri sosai irin yadda annabi ya shi to yana buƙatar wasu lokuta da zai rika warewa don yin zikiri da kuma tafakkuri cikin halittun Allah yake wannan abu ne wanda yake yana da matuƙar abin kulawa ga rayuwar musulmi gaba ɗayan musulmi yace wa da'ina ila Allah bi suratul fatih yace sannan kuma masu kira zuwa ga Allah masu da'awa to su ma kuma wannan bayan ya gane dukan musulmi sannan waɗanda Allah ya ɗora su akan aikin kiran halitta zuwa ga Allah to wannan abu yana da matuƙar muhimmanci da matuƙar kulawa su kula da shi su bashi matuƙar kulawa wannan halwata annabi sallallahu alaihi wasallam dalili yake shine fahiya kaga wannan halwata annabi sallallahu alaihi wasallam tuwaddihu anna al-muslima tana bayyana mana cewa kaga musulmi la yakmulu islamuhu musulunci shi bai cika yadda ake bukata mahama kana mutaliyar bil fada'ili duk koyan da ya siffantu ya adantu bil fada'ili da ainihin wasu abubuwa na na fifike fifikai qa'iman bi alwanil ibadati ko da ko ya tsaya da kowane iri nau'o'i na ibada yace hatta yajma ila zalika sa'atin min al-uzlati wal khalwati har sai ya hada zuwa ga wannan wasu lokuta ya rika barin mutane saka kuma yana samun lokaci yana yin halwa ko da awa ɗaya awa biyu yana barin mutane dan zikiri da kuma tafakkuri cikin halittun Allah yace dalili yuhasibu fiha nafsa in ya zauna dai to zai maka shi hisabi wato ma'anin yi maka hisabi ta karka duban mai kai na alkhairi sannan kuma mai kai na kiciyar haka bai ka aikata na alkhairori sannan bai ka aikata na kishiyar haka wanda ne zai baka daman gyara abin da ka bata da kuma ƙara jajircewa cikin bin Allah wani ragibu Allah ta'ala sannan ya rika samu yana yana muraqaba da Allah yana muraqaba da Allah wa yufakkiru ya rika tunani fi mazahirin kauni cikin halittu cikin mazahir na halittun Allah a wanda la ilaha zalika ala asmatillahi sannan yana dogon tunani a bisa waɗannan abu su ne dalilan da za su ga zuciyar shi zuwa sanin da gane girman Allah subhanahu wataala mana ji to haza fi haqqi ayi muslimin yuridu li nafsihi al-islam al-sahiha wannan a haƙƙin kowane ɗaiɗaiwan musulmi kenan wanda yake buƙatar ya yi ma Allah musulunci musulunci ingantacce wanda kowane ɗaiɗaiwan musulmi yana buƙatar wannan yace to fa kaifa biman yuridu أن يضع نفسه موضع الداعي إلى الله والمرشد إلى طريق الحق يتسو كما إنا كما غواندا yake son ya aza kanshi a matsayin mai kira zuwa ga Allah mai shirarwa zuwa ga hanyar gaskiya ina kuma ga wannan Imam Bukhari yace wai ta wata zalika kaga hikimar abin da ya shafi halwa da nisantar mutane don yin ibada yace anna lin nafsi afati ka duka sani kaga rai to tana da aibobi rai da kake ganin ta to tana da aibobi la yaqta'u la yaqta'u shiratuha illa dawa'ul uzlati ba abin da yake yanke wannan ainihin tsatsar da kwadayin da ke zuciyar take rai sai dai maganin da ake sha na nisantar mutane illa illa da'ul uzlati an nasi sai maganin nisantar mutane wa muhasabatuha fi najwatin da kuma yi mata muhasaba kana yi kanka hisabi fi najwatin min da jiji duniya ta yaya ka kebance ka bar faramiyar duniya wa mazahiriha ka bar dukkan wasu abubuwa bayyanannu na duniya kaga falkibur yace kaga girman kai wal usubu da jiji da kai wal hasad da hasada wal riya'u da riya wa hubbu duniya da san duniya yace kullu zalika afatun kaga dukkan waɗannan aibobi ne min sha'ani a sha'aninta an su hakimatin nafsi ya zama to ta samu zama ta kyautatu ta zauna a zuciyar mutum wata tana lalgala a amakal kalbi ta kutsa tsakiyar zuciyar mutum me za ta yi waɗannan abubuwan girman kai jiji da kai hasada riya son duniya in sun shiga zuciya sun samu ainihin tushen zama me za su aikata yace wata amalu amala ha at-tahdini fi batinil insani yace za ta aikata aikin ta ne na rubuce mutum da baki ɗaya sai zama ba mutum ba da shi da dabba su zama daidai azza Allah wa wa rabbi dalili annabi ya gaya mana ala wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb a cikin jiki akwai wata tsoka in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta baci dukkan jiki ya baci manzo Allah ce ala ku saurara wajiyar qalbu ita ce zuciya shi ne saboda haka imamul buɗe ce to kaga in waɗannan abu suka zauna a cikin zuciyar mutum girman kai jiji da kai hasada riya san duniya to in ta zauna ta samu tushen zama a zuciyar mutum to za ka aikata aikata shi aikin ta ne na rushe shi baki daya ya zama to gashi ne mutum ne a sifar mutum amma da shi da dabba ba su da bambanci Allah shi kauta yace ala ragabi mimma kad yatahalla bihi zahiruhu min al-a'mal min al-a'mal salihah ne tare kuma da azahiri zaka iya ganin shi jajirtacce wajen ayyukan alkhairi za ki iya ganin shi sallah ba ta wuce shi amma ta banza azumi bai wuce shi amma na banza komai na ibada bai wuce shi amma na banza me yasa saboda waɗannan abubuwa sun ga sun gama rushe shi a cikin zuciyar shi to haka duk waɗannan ayyukan zai yi aiki ne amma aikin ba aikin komai bane ba sai aikin baban giwa Allah ya kiyaye mu tabewa a yace min al ibadatu mabrurati gani akwai ibada kuma ta cikin ibada a zahiri yace wa ragama makar yanshigilu bihi min al-qiyami bi shu'uni da'wati ga kuma kila ma ya tsayi da tsayuwa zuwa ga kira zuwa ga Allah amma zuciya ta riga ta gama condemn wal irshadi da shiryarwa wa mau'izatin nasi da yi wa mutane wa'azi yace wa laysa li hadhihi al-afati min dawa'in kaga wannan cututtukan da na lissafa maka kaga girman kan nan kaga jiji da kan nan kaga hasadan nan kaga riyadin nan kaga san duniyar nan ba su da magani illa an yartaliya face mutum ya riga samu yana keɓancewa an yartaliya sahibuha face ma abutun wannan cututtukan ya riga samu yana keɓancewa bai da kulli fatratin wa ukra ma anamsihi tsakanin wani lokaci bayan lokaci yana keɓancewa dan ne ya ta'ammala fi haqiqatiha dan ya riga lura waɗannan abubuwan menene haƙiƙanin san duniya ne bai hakikalin girman kai ne bai hakikalin riya ne bai hakikalin jiji da kai ne bai hakikalin hasada ne wa munshi'iha sannan kuma daga ina ne mafaranta wa madahadati ya wa madahadati ya ila inayati Allah ta'ala wa tawfiqi sannan zuciya mene ake bukata da ita wajen ka samu ainihin inayar Allah da gamdakatatun Allah fi kullu lahazatin min lahazatil hayati daga dukkan wani kimtawa na kimtawan hayat rayuwarsa ثم لا يتعمل في الناس sannan idan kana keɓancewa ka koma kuma ka rika tunani a cikin a cikin mutane idan kana tunani a cikin mutane kana lura da su to me nan kuma da zaka samu yace wa madha ba'atihim amama al-khaliqi idan ka kalli halitta gaba daya idan kana keɓancewa kana afkari kana harwoyi to mutane za su koma maka in ka kwatanta su da izu zuwa ga Allah za ka ga gwargwadon raunin za ka ga cewa mutane suna da matukar rauni idan kun kasanta su da ƙarfin Allah. Azza wa jalla, to wasi adami an yi fa'idatin sannan idan ka kusanta su haka to za ka ga babu wani fa'ida wanda fata magana imamul buɗi nake karanta mana za ka ga ba su buɗe wata fa'ida bi madahihim aw kadhihim ko su yaje ka ko su zarge ka za ka ga ba wata fa'ida a cikin wannan wannan ne yake yana magana ne akan ma'abota da awa yana magana ne akan ma'abota da da'awa dalili mana ma'abota kira zuwa ga Allah saboda dalili shi duk wanda ya tsayi zuwa kira ga Allah to ya haɗa kai fada da halitta ne a ta ko tarihin annaba kudin wa suka ci laifin da suke wani kawai laifin su ku bar abin da kuke yi ku bi Allah kawai shi ne laifin su saboda kai in aka kaji yadda za a aka kasa hujja sai ta to mahaukata ne masihirta ne bokaye ne ko ba haka wani to ka taho duk wanda zai tsayi ya ce a yi kaza a bar kaza to wannan shine sakamakon su amma waɗannan hannuwoyin da waɗannan tafakkuri cikin halittar Allah shi zai gane maka da ba sa amfanar da komai kuma ba su san da cutar da kai da komai ba shi da da imamu zuhuri yake magana qultu anan ne sai na ce wa fi hadha yaqulu sha'irun anan ne wani mai waka yake cewa idza kana ki madahin وزن من تفاوت لديك لا أصناما لا أمر يصعب wani mawaƙi sai to ka duka sani kaga idan ya zama to tsakanin yabo da zargi kana ganin bambanci su kai a wajen ka yace to ka duka sani na rantse da ubangijin da raina yake bauta raina yake a hannunsa wallahi kuma ka kake bauta mawa da yabo da zargi zai maka wani abu daya kai dai ne niyyar da Allah kai dai ne niyyar da Allah لكن شو رأينا تعريض المنهى منا مطلبي حين ما نلت رضاه هوسك في دنيا الذي رمت فيذكر في عيني تلادي وغالتي لدركي رضا ما في حياتي وإن مت لكن شو رأينا يا مير ترمز الله هذا يتكي أبي ديمانا حين ما نلت isar da misali yadda manzon Allah hawatta fi jami allazi qudin urumtu duk abin da nake nema ni na samu تقوم لك على فأذروني أو قلوم فلم أكد فلم أكد أميز بين الحالتين لحالها على شوكة كوريك في مصري ko ku ta zargina ni wallahi ba na bambancewa tsakanin yabon ku da zargin ku ba na bambancewa me ya mai wannan kallon halitta ba ta amfanar da komai kuma ba ta cutar da komai to wannan shine abin da ya kamata dukkan ma'aboci kira ya tsaya a kai kai dai nemi yarda Allah ina fata ana tare na'am sun mastamarra budi ka'ila sannan sai imamul budi ya cigaba da cewa sun man da ya tafakkara fi mazahiri azmatullahi wa fi yawmil akhir sannan sai ya rika tunani cikin girman Allah da kuma girman ranar tashin alkiyama wasu hisabi sannan ya rika zai wannan zai ba shi damar tunani cikin hisabi tsawon hisabi wa dulihi da tsawon da ke cikin hisabi wa fi azimi rahmatullahi da kuma girman rahamar Allah wa azimi iqabi da girman akubar Allah fa inda zalika tafsir tawi to kaga a wannan tunani mai tsawo almutakarriri ko almutakarrari shi yayi wanda ake abun maimaitawa ko mai maimaituwa fi hadhihi al-umuri a waɗannan al'amura to ta tasaka da sulkal afatu Allah ka fi nafsi wannan ainihin aibobin na san girma san duniya san duniya girman kai hasada riya jiji da kai da sai zarga faduwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ma zuwa ina ya ce wa ya hayal kalbi sai zuciya tarka rayuwa bi nurin irfani da haske na sanin Allah eh da haske na sanin Allah wata fa'i sai zuciya tarka rayuwa da tsarkaka da kalautuwa tarka wankuwa kawai ba abin da take nema sai dai muradinta kawai saduwa da Allah lafiya. فلا يبقى لأخر الدنيا من سبيل إلى تحذير مرآته sai zama to babu hanyar da wani gurɓata gurɓatan duniya da zai shiga ya gurɓata mai zuciya jama'a wannan to shine hanyar da sufaye suka doro a kai na'am sai shan shan ya ci gaba da magana yana cewa wa shay'un akhar lahu balibul ahliya fi hayatil muslimina ammatan wa arbati da'wati khatatan yace to ga wani abu ma na daban wanda yake da matukar mahimmanci a rayuwar kowane musulmi sannan da kuma ma'abota kira zuwa ga Allah a kebance yace huwa tarbiyatu mahabbatillahi azza wa jalla fil qalbi shine ka tarbiyyar zuciyarka da soyayyar Allah a cikin ta tarbiyyar zuciya da soyayyar Allah mai girma da waya yace fa huwa manba'u tabiyat wal ibadi tarbiyyatar da zuciya a cikin son Allah to yace wannan shine hanyar da mutane ke iya bayar da kansu don fansar addini kuma wannan ne ke janyo musu iya tsayawa su jihadi su yaƙi kafirai a nan ku ɗan rike mun nan wajen don sai na fitar da jagororin sufaye a duniya akalla wajen mutum tara wanda sun yi wani irin jihadi na zahiri kuma sun yi jihadi na baɗini mana sun gyara zukatan bayan Allah sannan kuma sun yi jihadi wajen yada addini wanda duk duniyar musulunci yadda ta ji motsinsu cacabinsu sufaye ne waɗanda suke bin ɗariƙun sufaye kuma wanda suke bin aƙilan ash'ariya kuma waɗanda suke bin mafiyansu malikiya ko hanafiya ko shafiya me yasa wato abin da ke kawowa a mutum ya yadda ya ba da rashi don Allah ƙarancin duniya da kimarsa a zuciyar shi da ke kawo karanci duniya da kimata a zuciyar mutum zikirin Allah madawwami to wanda ne yasa su baye duk fagen da ka ɗauko na addini ka aje wallahi su ne kan gaba su ne kan gaba sun bayar da gudunmawa wajen yaɗa ilimi sun ba da gudunmawa wajen yaɗa tsarki a gyaran zuciya sun ba da gudunmawa wajen yin jihadin kansa na zahiri saboda mene saboda soyayyar Allah kullum abin da kake so kawai burin ka faduwa da shi saboda ka wallahi ba da ku duniya ba ba kuma ba ka shagal da ita ba ba a tsaye ka kai farshe a duniya Allah shi kara mana kwatanta su fata shabbahu in lam takunu mislahum fata shabbahu in lam takunu mislahum in tashabbuha bil kirami falahu ku kamanta su in ba ku zama to kamar su ba ku kamanta su in ba ku zama to kamar su ba in tashabbuha lallai kamantuwa bil kirami da manyan bayin Allah falahu wallahi samun rabo ne Allah ya ba mu ikon kwatanta su ci gaba da cewa wa asasu kulli da'watin muta'addidatun sahihatun kaga soyayyar Allah to ita ce asasi ma'ana foundation ita ce foundation ita ce tushe ta dukkan wata da'awa wadda ta kuzu kuma ta zama to ingantacciyar da'awa aka yi nasara a cikin ta wa mahabbatul lahi to sai ka to mun yi magana soyayyar Allah sai Imam Al-Hudi sai to kaga soyayyar Allah la ta'ati min mujarradil iman al-aqli bihi ba ta zuwa don tsantsar kawai kai imani imani na hankali da Allah subhanahu wa ta'ala kaman wani irin imani ne na hankali nam imanin duk da muke togo da shi a littattafai duk imani ne na hankali kawai hankalinka ne ya yarda maka da Allah saboda mene saboda ya lura da halittu da kuma abin da ya kama da haka bi ma'ana dai ilmu tauhid wannan na zahiri na malaman zahiri imani ne a gani wanda baka dara malaman falsafa shi ba baka dara mustashrikun wanda ba ba musulmi ba baka dara ko wannan tauhidin ba baka dara shi ba kana fahimta nan yace fal umurul aqlaniyya kaga al'amuran hankali kawai wa hada ita kadai ma kanat yawman ba ta kasance cikin rana ɗaya ba yusu asida fil awaqit wal qulubi kai tasiri a zukata kuma kai tasiri a cikin awaqit a ifa na mutum kuma kai tasiri a zukatan shi shi ma ce a walau kana kazalika yau da ya kasance kawai karanta littattafai da ilimi na zahiri zai taimaka wajen yin imani na sosai yace la kana al mustashrikuna fi muqaddamatin fi muqaddimati al mu'minina billahi wa rasulihi da turawa turawa a yahudawa da nasara da suke zuwa su karatun addini zuwa su jama'a al mustashrikun karatu suke yi mai zurfi na addini shi kuma wallafa wallafa a addini shi wallafa wallafa da larabci shi wallafa wallafa a hadisi shi wallafa wallafa a ulumul qur'an shi wallafa wallafa a fiqh shi wallafa wallafa a kowane bangare bai suka rasa imani na batini na mahabbar Allah irin wanda ake samu ta dukufa a cikin zikiri da nisantar hannunsa shi suka rasa ita wala kanat afidatukum to da waɗannan turawan da yahuda suka san sun zamanto kubban kasu sun kasance a shadda a shaddan afidatu kubban lillahi wa rasulihi da suka san sun zama mafiya suka ta san Allah da manzon shi yace asali ta bi ahadin min al-ulama'i shin da Allah ka taba ji ka taba jin labarin wani daga cikin malamai ainihin zahadu ruhi imanin minhu ya bayar da ran shi kansa ga addini saboda ya yi imani bi ka'idatin da wata ka'ida riyafiyatin kawai ta riyaza ka'ida ta sanin lissafi kawai sauraka kai lissafi ya sani ya gane duniyar nan ba ta da komai sauraka ya tsaya yin shihadi ka taba jin wannan au mas'alatan min masail al-jabr koko sanin matsalolin matsalar da suke kira jabra ka taba jin in ji imamul budi ka taba jin wannan babu yace wa innamal wasilatu ila mahabbatillah ta'ala hanyar da ake samun soyayyar Allah ba da imani da bayan kai imani da shi kasratu tafsiri fi alaihi yawan tunani cikin halittun Allah yawan tunani cikin halittun Allah wani anihi da ni'imomin Allah wa ta'ammuli fi mada jalalihi wa azmatihi da kuma lura cikin jalalar Allah da girman shi ثم الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى فمن يويت ذكره آناء الليل وأطراف النهار يوم ذكر الله دعي درانا لا لا سوف يمين تكدورا ما كيني ذكري دوانا ذكر ني يقول سوشي سيغ ما سوبا قوة سيكي الله دمان ذات الله إذا قلت حسك يدس بعد رأس دنبال فان الدين ما نقول أبنك أتوبا أنت تفاي الله يسامو داجي yawan zikirin Allah fil qalbi wal lisani da zuciya da kuma harshe zikirin Allah zuciya da harshe wa inna ma yatumu kullu zalika bil uzlati ma sai imam al-bukhari ce to kaga wannan duk yana cika ne ta hanyar uzla nisantar mutane wal khalwati da samun lokaci kana yin halwa wal liqadi an shawajil dunya da kuma nisantar shagulgulan duniya shagulgulan duniya shagulgulan yana nufin fa na halas na ba na mubahi har a yawan ganin ta a cikin hayaniyar duniya wannan za'iha da kwaramiyar duniya kai watsi da ita bayan bayan ka wallahi su faye ba su nufi duniya ba ba su nufi duniya ba Allah ke yi mutajewa fi fasaratin mutaqaddiatin mutakarraratin min azwani cikin lokuta lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci ba ka da wani kullun cikin halwa ba lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci a fa iza qama al-muslimu bi zalika imam al-bukhari ya ce to idan mutum musulmi ya tsayi da wannan wata hayya lahu ada'un a- ada'u hadhihi al-wazifati wannan aikin ya samu daman bada shi daman bada aikin nan ya tabbata a gare shi yace nabatat lahu min zalika fi qalbihi mahabbatun ilahiyatun yace to wannan zai bul- zai tsoro zai tsirar da soyayyar Allah a cikin zuciyarsa soyayya ne karfi taj'alhu wannan za ta sanya shi yastasgaru kullu ajini duk ajin da wani ke kallon sa mai girma duk yadda wani ke kallon zai iya yin komai akan duniya sai ga shi abin da wancan zai iya yi ɗaya cikin ɗarin shi ba zai iya yi ba shi akan duniya kai ba ma zai iya yi ba kwata kwata wannan shi ne sufanci yan uwa karatu na littattafai um wa ya hatikiru kullum mugriyatin min al mugriyat duk wani abu da ke da rudi yake jan hankalin mabuta duniya shi ba zai jan hankalin shi ba wa yastahilu bi kulli iza'in kuma dukkan cutarwa komai girman cutarwa zai zama ba komai ba a ake shi kun ga dai karatun yanzu eh ake ka'idar in dai za ka ce mutane kaza to ka shirya ka ka saurari cutarwa su kowace iri su dai mutane wanda suke so a basu shi yadda suke so yawwa amma idan za ka ce a kaza ne ya kamata ya ka ai kaza to fa ka haɗa kanka bala'i da su saboda idan ko ka da ku cikin zikirin Allah za su ta yi amma suna aikin banza ba kamar san suna yi ba. Ba kamar san suna yi ba in ka zo ma kana magana sai dai jawo hankali kan wasu su fara yin musibar da su suka fada. Amma idan ka kalla a addinin nan ba mutum ɗaya ba mutum ɗaya da rasayin na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba mutum ɗaya a addinin nan wanda musulmi ba su zage shi ba. Babu ko kwaya ɗaya. Sako Abubakar. As-Siddiq. nassoshin alkurani ne suka sauka don su nuna girmansa da matsayinsa da isarsa a wajen Allah amma ya kubuta daga zagi bai kubuta daga zagi ba kani imam umar bin khattab nassoshin alkurani ne da nassoshin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka sauka nassoshin alkurani suka sauka maganganun manzon Allah suka nuna girman shi umar ya kubuta daga zagi bai kubuta ba kalli imam usman bin affan nassosin alkur'ani ne da nassosin hadisan annabi suka nuna isarsa da matsayinsa a wajen Allah ya kubuta daga zagi bai kubuta ba kalli imamu ali dan abi talib karrama Allah wajhahu wa radiyallahu anhu nassosin alkur'ani ne da nassosin hadisan annabi suka nuna isarsa da girmansa da matsayinsa ya kubuta daga zagi kalli imamu hasan dan ali dan abi talib nassosin alkur'ani da nassosin hadisi ya kubuta daga zagi kalli imamu Hussein ya kubuta daga zagi ko ku ci san musulmi to duk wani mutum da ya dauka zai kubuta daga bakin musulmi ya yau da rikan shi ko wai sai dai ko ma ka gashi Abubakar ya taba zagin wani yau shi kuma ko ma ka ya zagi wani shi shi Umar ya zagi wani Usman ya zagi wani Ali ya zagi wani Al-Hasan ya zagi wani Al-Hussein ya zagi wani Shebram ya kawo cikin Kasbul Ilbas ko dai kashiful ilbas a ba kashiful ilbas bane ba wannan ne jawahir rasail ne yake wata rana imamu hasan sun taho da wani mutum yana ta zaki suna tafi suna biyar ba yana ta zaki suna tafi suna biyar yana ta zaki sun zo gab da inda wasu al'ummar musulmi suke suke zaune sai imamu hasan shi to kan tsaya nan da suka zaya sai shi to ga mazagin nawa anan abin da ya rage maka baka faɗa ba faɗa muna nan sai ce don idan muka je wajen waɗancan suka ji ka zage ni za su iya dukan ka koma su kashe shi dan ƙara ka abin da baka ƙara shi ba a nan mutumin nan yana ji sai yake la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ala wannan ita ce ka'idar su sai dai tsaya kan abin da Allah ya faɗa komi wahala komi bala'i ko da wannan zai bayi izuwa ka rasa ranka kai ne ka sai dai tsaya kan abin da manzon Allah ya faɗa komi wuya komi bala'i ko da wannan zai bayi izuwa ka rasa ranka duk sauran wasu abubuwa kau da kai gare su ka bar masu yi ranar mutuwa za su gane su suka faɗi ba su ba su suka kiri ba Allah ya yi mutane yawa yace to wannan zai sa ya zama to yoyi su hini bi kulli izai kowace cuta zai ji ta ba komai ba wa asabi kowace azaba zai ji ta ba komai ba wa yasta'ali fawqa kulli izlamin zai dauka kyan kanki gabar kowane irin kaskantarwa duk yadda aka kokarin a kaskantar da shi to zai dauke kanki a wuski zai ko ba iski iskili ya zo ya wuce ana iskili ya zo ana wuce ana yin ga ita shi ne kaza ba san ana yi ba kawai shi abin da yake kallo manzon Allah yake kallo da kuma ya zai yi taimaki addinin manzon Allah Allah ya samu dace yake fatilka hiya al-quddatul kubra allati yanbaghi ba imam al-bukhari to kaga wannan ita ce tattali mafi girma allati yanbaghi an yata sallaha biha ad-du'atu ila Allah wanda dukkan masu kira zuwa ga Allah ya kamata su yi makami da ita su fahimci wannan su gane wannan eh sur kullum suna faɗa na mai ta shi ba mutum duniya bai san ka ce mai bar duniya ka ga lahira shi shi da yake kallo إمام الألفاظ بين فداء حج النبي صلى الله عليه وسلم ولما ألا في الأرض قدرا ومنصبا فداءت له الأملاك شرقا ومغربا غرورا فلما استقبلته تولى فلما استقبلته تولت لوكتنا النبي شأن زي دوكا ya buwaya ya burin tsaga sai sarakunan duniya sai ga kai wannan fa zai kawo mana matsala bisa abin da ya shafi duniyar mu sarka ta ga fara kiraye kirayen juna kai zo kai zo mu haɗa don mu murkushe shi kai ya kai labari ya murkusu bai murkusu ba to haka duk wanda ya kama nan shi wallahi ba zai murkusu ba sai ya kai labari da kinta da cikin ban musifa ba za ta ba za ta kinki za ta koyi ba abin da yake ba sai ya isar da sakon manzon Allah so tijani ya murkusu kibran ya murkusu muhibbul laqalil hubbi kullu jafai haka shi kita kun ga wannan masoyi masoyi ne da ya gabu da kowane irin bala'i saboda soyayya shi da annabi amma yau daga nisan duniya ke tashi a tafi inda yake radiyallahu anhu sauraka wani shine qa'idu tikbai da hawa zuwa ga Allah Allah ya samu dace yake fahim fatilka hiya al-quddat al-kubra allati yanbaghi an yatasallaha an yatasallaha biha addu'a ila Allah wa tilka hiya al-quddat allati jahada Allah biha habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam yace to wannan tattalin na abubuwan da manzo Allah sai gamu da su kaskantarwa wulakantarwa zaki cin mutunci to wannan ne fati Allah ya sanya mai halwa yarkin yin halwa zuciyar ta narko kawai Allah take nema an gane wannan to saurata dalili yace li yaquma bi aba'i da'wati islamiyya dan ya tsayu da nauyin da Allah ya dora mai na kira zuwa ga musulunci dalili yace zalika li anna dawati al-wijdaniyya fil qalbi min khawfi wa mahabbati dalili abu na wasu abinda ake ci a zuciya na soyayya soyayyar Allah min khawfi na tsoron Allah wa mahabbatin da soyayyar Allah wa raja'in da kaunar samun Allah taf'alu ma la yaf'aluhu al-fahm al-aqli al-mujarrad farka da Allah da tsoronka da Allah da kuma kaunar samun rahman Allah to tana aikata mawa mutum in abinda fahimta ta hankali ba za ta iya aikatawa gare shi ba wannan wala gar aja da to da wannan sai sai ka kana wahala da ke duniya sai ka kalle ta ba ta da wani ba ta da wani kima in ka kalle ta da wahalar lahira kuma ka kalle ta da irin abin da zaka samu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dala ana fahimta to to mu tsaya nan to kan na ga muku halwoyi askarai halatai da bayan Allah suka rika yi to shi ya ba su damar suka zamanto jagorori na ɗaukaka addini a kowane ainihin mafiya yawan ƙasashe ƙasashe to ga abin da wasu daga cikin jagororin da suka yi jihadi suka isar da saƙon annabi a kowane yanki na duniya kuma sufaye ne ashariyawa ne na farko akwai salahuddin al-ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi sinniyun in na ce sinniyu ba maza shi ya yake ba kenan ahlus sunna ne mutasawwifun sufi ne ash'ariyun aqidar ash'ariya yake aqidar na ce da kuma muke akan ta eh aqidar da mafi yawan malaman duniya suke kansa wanda bai da aqida fa kafiri ne ina mai mai muku aha ash'ariyun ba ash'ariyun ne shafi'iyun ba shafi'an mazhaba ne ba shafi'i ne min asbai tariqatul qadiriyya kuma ba qadiri salahuddin al-ayyubi me aikin da yi fatihu baitul maqdis shine ya ya ya kori yahuda a baitul maqdis ya kwaci baitul maqdis ya dade shi hannun musulmi an gane wa qahil sinqa salibiyyi yar da ya kiristan da ke ainihin baitul maqdis ya karbo shi ya dawo da shi hannun musulmi wa huwa allazi bana qubbata al-imam shafi'i shi ya gina kubba akan kabarin imam shafi'i jama'a wannan sufi ne bakaji ne ash'ari ne basaji ne dala ɗan sauran ƙungiyoyin su ina na su aiki bar mu matsa gaba الظاهر bai rabi a bai bai fir shi ma nan a ban Allah sinniyo mazhabin sunna yake ma'ana ba shi aiki ba mutasawwifo sufi ne ash'ariyo aqidar ash'ariya yake aqidar duka muke akan ta dinnan dai da rika shi yana dariƙar ainihin badawiyya yana dariƙar Ahmad al-Badawi kahirin magol shiyar da yayi magol wani kafiri ne da yayi musulunci sosai ai a fi ainihin jalus a wajen da ake ce mai ainihin jalus sannan wa ƙahir salibi shi kuma ya rijayi kiristoci shi ma sai yusuf ibn tashifi shi ma wannan sinniyu mazhabin suna yake mana ba shi aiki ba mutasawwifi sufi ne ash'ariyu aqida ash'ariya yake yi qahir asman shi ya rijayi kasar asman an ji nawa hudu salahuddin layubi ɗaya ko azahir sai yusuf attaji uku kenan ko na sai muhammad al-fati sai muhammad al-fati sinniyo mazhabin suna yake ma'ana ba shi aiki ba masu ridi yana aqidar masu ridiya ne amma shi ba basha ba ba ashariye bane da masu ridiya da ashariya duk kusan da ke su kusan ma tafiyar su ma ɗaya ne kawai hanafiyu mazhabin hanafiya yake yi min ahli tariqatin nakasabandiyya ba nakasabandiyya ne tariqar nakasabandiyya yake yi fatihu asbandaniya shi ya kafa kan asbandaniya da yaki sauran yan akidai ina suke Libya mu koma Libya in ba kuma sabo lokacin muna yara akwai rikin da ake sawa a gidan TV duk sallah na wani yaki wani mutum yana ana yaki ya zo ya fada kan doki da kuma ta ana sa shi a gidan ci a gidan tv ana yaki ana yaki sai sojoji su biyo shi ya zo su zagaye shi ya fada kan doki daga bisani a kama shi a je a daure shi ana kai mai abu ana kai mai abu daga bisani su yi hangin din shi da duk sallah da ana yi a gidan tv to ai wannan abun ba wai an kwaikwaye shi ne amma ya faru sunan shi Umar Muktar mutumin Libya ne sunna yake yi ba shi yake ba ba ashariye ne ba malike ne ɗariƙar sulusiya yake yi shi ya yaƙi da turawan ingila a libya sauran yan baki da suna ina magrib mu dawo magrib alqaid abdul karim al khattabi shi ma sunniyun sunna yake yi ba maliki ba malike ne min ahli ɗariƙar wasaniya ɗariƙar wasaniya yake yi shi ma shi ya rinjayi turawan faransa أخي الدين القصام شما سنيو سنة يجي متصوف سوفيني أشعري طريقة الإدر أشعري يجي من أهل الطريقة التجانية بكاء بتجانية سيئة يرن جاي كابري أكفر سيريا إيه سنة بكتورة بكتورة يزمع لهم سيئة الشهيد عمر عمر الفوتي سيش عمر الفوتي رضي الله عنه سني سنة يجي باب باب باب شيعي كبا أشعري فأشعري لي من أهل الطريقة التجانية ينا طريقة التجانية لي شيري جاغورا ديرن جاي turawan ingila da turawan faransa su da kansu ke ba domin sun haɗa kai da wasu gurbataccen musulmi ba umar rubuti gaba haɗe yammacin afirka sai ya musulunta da su shi ya kawo ɗariƙa tijjaniya Najeriya. Su ɗan sauran a gidan suna ina. Mu da Najeriya, Ashek al-Mujaddi, Usman bin Fodi, Ash'ari ba Ash'ari ne, Musa Sawitu, Sufi ne, Maliki ba Maliki ne, min ahal ɗariƙatul Qadiriyya ba Qadiri ne. Mun san irin jihadin da shoyayi a Najeriya, su sauran yan aƙidin suna ina. Daga sufaye, wallahi duk a wajen addini ba a yi kamar su babban nasana ba a yi kusa da su babban nasana a yi kamar su mun gode ma Allah Allah ya ba mu ikon kwatanta su Allah ya ba mu ikon kwatanta su to mun ga wannan baiti mun kawo karshen shi ma sai Allah ya kai mu rana ke kuma sai mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya samu da shi ma'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin